بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata sha hudu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخيري wannan littafi kamar yadda kuka ji sunan shi wani zindikin ɗan shi'a ne mai suna tijjani a samawi ya rubuta ya sanya mai suna in mahata daitu wai yanzu ne ya ɗanɗani garɗin shirya shi da da shi da iyayen shi dukkaninsu 'yan ɗariƙa ne na tijjaniya wanda shi da kan shi ya faɗi a cikin tarihin shi ya ce har ya kai ga in aka je taro na maulidi da irin ziyarce-ziyarce nasu da suke na bida'a in ya je ana girmama shi saboda sunan shi tijjani ana nan daga wannan ɗarika ya koma wancan hadde daga ƙarshe ya tsinci kanshi a cikin shi'a sai ce wai yanzu ne ya shiryu a cikin littafin saboda zindiƙanci da ƙin Allah sai ya rika cewa wai da shi ahalus sunna ne wannan ha'inci ne ɗan ɗariƙa ne shi shi kuma ɗan ɗariƙa dama can aibe ɗanɗani suna ba ballanta na ya ji garɗinta jama'a ahalu suna baya koma shi'a Allah bai shiga sam in ga mutum a shi'a to bai san suna ba kamar ka ce musulmi ne wanda ya san musulunci wai kuma sai ya koma kirista zai yiwu in ga ka dama bai san musuluncin ba To bayan da ya rubuta wannan littafi sai ya zama ‘yan shi'a suna yawo da littafin, suna ce Allah ku ji ga wani malamin ahalu suna ya koma shi'a. To shi ne aka samu wani malami ya mai raddi ya ce a'a bal dalalta, ba shirya kai ba bata kai, kamar kifi ne, e tsalle daga ruwa kawai sai ji shi a man gyaɗa ya ce haba, yanzu na ji daɗi-daɗi to kaga wannan kifi sai a ce to ya tabu shi ne shi kuma tijja doktor arruhaili sai ya sa alintisar lissahabi wal'ad wannan kawo agaji ne ga sahabbai da iyalan gidan annabi saboda a ciki sahabbai kuma ya ɗibi darajoji wanda in aka bari ya ci gaba da danganta su zuwa ga ahlal baiti to cin mutunci ne ga ahlal baiti shi sa sai ce wal'al da iyalan annabi miniftin ra'atis samawi na kirkire-kirkiren ƙarerai wanda samawi ya yi abdal wanda shi samawi ɓatacce ne a muƙaddimar littafin nan malam ya ce yi mamakin jami'an da ta ba ta jami'ar samawi wannan digiri na phd ya zama dakta mamaki yake ya ce su wannan jami'an wai ba sa yin tesis ne kun san dole mamaki shi da shi dakta ne a yanzu kuma shi profeso ne shi doktor ibrahim bin amir al-ruhaili ya ce domin hatta tsarin yadda ake rubutu academic rubutu yadda aka saba a jami'o'i ya ce gaba ɗaya ya saba mu wannan ka'idar bayan da za ya ce a digirinka na farko kayan rubutu a na biyu kayan rubutu a na uku kayan rubutu a ce wai kuma za ka rubuta littafi wa baka sayin da ake yi ba ce to yana zaton kila wannan daktan dai irin wancan da sha ta yi mawaka ne da ganin ƙurji sai ya ɓawuka ina fatan mun gano wannan da kyau amma bai daktu ba shi sa wajibi ne jama'a mu tsaya mu fahimci addini addini ba ana yin shi da atifa ba ne da irin zil da mutum kawai yake hawa ana yin shi kamar yadda Allah ne ya ce a yi a shi'a bayan da za a yi kai addini sai ka zagi sahabbai ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa an ka ce maɗan shi'a to yanzu mu abin da muke so a cire maganan sahabbai mu tattauna sai ce maka ai ba ishu kenan ba wani abin tattaunawa dole sai dai a ce sahabi ya ƙarya iri kaza an mai suka iri kaza gano dai marasa daɗi ga sun Allah ya kiyaye muna tattauna magana akan jeshi Usama zan so duk mutumin da yake halartar wannan karatu ya samu kasusuwa da muka yi na littafin al'awasim min alƙawasim fi tahqiqi mawqif sahaba ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na al-imam al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki kuma zan so ka samu muƙaddiman karatunmu na littafin alfarko bayan alfarak na albagadadi in ka samu waɗannan karatuka ka haɗa da wannan zai haskaka maka wai suwaye 'yan shi'a kuma me yasa aka kafa addinin shi'a kuma suwa suka kafa wannan addinin wallahi za ka zauna lafiya cikin basira waɗannan yaran da aka je ana yaudaransu a ƙauyuka in ka so ka ce jahilci rashin wayewa rashin aikin yi rashin ya kamata duk ya sa su san wannan ba shi ya sa gaba ɗaya su kama wannan addini kana zata ko wanda za ka karanta da shi wannan littafi a ce wai ya kama shi a yanayi ba zai yiwu ba yanzu ba gashi yau za mu tashi shafi na biyar. shafi na biyar. ai an yi maganganu da yawa kenan a baya wanda kana da bukatan ka ji waɗannan kasusu wajen guda ɗari da wani abu kuma duk ba magana ɗaya ake son a tabbatar maka cewa shi'a ba musulunci ba ne za ka gamsu ba musulunci ba ne in ka saurari kasusuwan karatun littafin as'ilatun kada shababa shi'a ilal haq Allah da ya tsare mu malai mana bayani ya ce قال الواقدي ضمن حديثه عن غزوة أسامة الإمام الواقدي ya faɗa a cikin gazwat ɗin shi da ya zo yana bayani a kan wannan runduna na Usama ya ce falam yabka ahadun min al-muhajirin al-awwalina illan tadaba fi tilkal ghazwa ya ce babu wani daga cikin muhajirai na farko-farkon nan face sai da aka zabarar da shi aka shigar da shi cikin wannan uwar runduna da za ta tafi wannan yaƙi da aka naɗa ka Usama a matsayin kwamandanta. Daga ciki male ce akwai Umar bin khattab wa Abu Ubaidat bin al-Jarrah wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abu al-A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Yace waɗannan manya ne daga cikin sahabbai suna daga cikin waɗanda suke gaba-gaba a wannan runduna. Ka karanta littafin almagazi na al'imam al a mujalladi na uku lambar matsala na 1118 to mun yi tsallake za mu tashi inda ya ce wa amma abubakarin fallazi alaihi aktharul mu'arrikhin shi ko sayyidina abubakar abinda mafi yawancin malaman tarihi suka tafi a kai annahu lam yakun fi jeshi usama aslan shi dama bai daga cikin waɗannan sojoji da ke cikin rundunar usama fa innahum sammu manitta haka bi jeshi usama min kibaris sahaba domin su malaman tarihi sun ambaci waɗanda suka shiga cikin wannan runduna na Usama daga cikin manyan sahabbai walam yadhkuru fihim Ababakarin bas ambaci Abu ba kwata-kwata qala al-waqidi sai waqidi yace dimna hadisihi an ghazwati Usama da yazo yana bayani dangane da yakin Usama yace falam yabka ahadun min al-muhajirin al-awwalin ba a rage wani daga cikin wanda suka yi hijiran nan na farko ba illanta da ba fi tilkal gazuwa face sai da aka zabarar da shi ya shiga cikin wannan runduna sai lissafo ya ce umar bin al-khattab abu ubaidat bin al-jarrah sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas sai abul a'war sa'id bin zaid bin amr bin nufailin وقال التبري الإمام التبري يشي وضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بعثا على أهل المدينة ومن حولهم وفيهم عمر بن الخطاب وأمر عليهم أسامة بن زيد يشي النبي كافين يا رسول يا كفوتر دونه wanda cikin wannan runduna akwai mutanen madina da kuma garuruwan da ke kewaye da ita madina cikin waɗanda suke cikin wannan runduna akwai umar ɗan khattab wanda annabi ya sa kwamandan yakin ya zama shine usamutu ɗan zaid allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda karanta littafin tarihu tabari a jiz'i na uku shafi na 226 wa qala az-zahabi dimna tarjamati usama shi ko al-imam az-zahabi da yazo tarihin usama yace ista'malahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala jayshi li ghazwi sham annabi ya nada shi ya zama shi ne jagora da zai ɗibi sojoji a je yaƙi ƙasan sham wafil jaishi a cikin runduna akwai umaru wal kibar na umar da manya daga cikin muhajirun da al'ansa karanta littafin siyar alamin nubala a jizi na biyu shafi na 497 dama mala ya ce malaman tarihi mafi yawancinsu sun kawo bayanin ba inda suka ambaci cewa cikin wannan runduna akwai abubakar falam yadhkur ha'ula'il mu'arrikhuna ababakarin fi jeshi usama waɗannan manyan malaman tarihi babu wani cikinsu wanda ya ambaci cewa a cikin wannan runduna akwai abubakar ciki wa zakaru ba'ada kibaris sahaba sai dai sun ambaci sunan wasu daga cikin manyan sahabbai ka Umar wa Abi Ubaida wa Sa'adin wa gairihim. Walau kana abubakarin fil jaish, da abubakar na cikin wannan runduna lakana zikiruhu aula wa ashharu, aula wa ashhara da ambacin shi ya fi cancanta kuma ya fi shahara, haka ne? Da akwai abubakar sai an faɗa. ina fatan mun gane amma babu shi yasa in an zo sai a ce Umar saboda shi akwai shi kuma shi ma mun ji cewa annabi ba ayyana shi ya ce Umar shiga ba shi ya kai kanshi amma nan dan shi ya ce wai Abubakar na ciki kaga za a bukace shi da kawo dalili da sai malin ya ce wa inna ma adda ababakarin fi jeshi usama wanda ya lissafa cikin wanda ke cikin rundunar usama ibn sa'adin ibn sa'ad ne a cikin littafin shi mai suna tabaqatul kubra qala yace falam yabqa ahadun min wujuhil muhajirin al awwalin wal ansar illa tadaba fi tilka al ghazwa yace babu wani daga cikin muhajirai wanda suka hijar nan na farko farko da ansar waɗanda suka taimaka musu face yana cikin wannan rundunar fihim abubakar ne siddiq wa umar bin al-khattab wa abu ubaida al'imam ibn sa'ad shi kaɗai ya kawo na cikin tabakatul kubra karanta jizi na biyu shafi na 190 mala ce wa ila haza zahabun hajarin filfatihi kan irin wannan magana na ibn sa'ad ibn hajarin ya tafi a cikin fatowar bari jizi na takwas shafi na 152 وقال ابن كثير في سياق الموضوع أما ابن كثير da ya zo magana akan wannan matsala sai ce wa kana bainahum Umar ibn al-Khattab cikin waɗanda suke cikin wannan runduna akwai Sayyidina Umar dan Khattab wa yuqalu Abu Bakarin wasu na cewa Abu Bakar ma fastasnahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lis-salah amma shi abubakar annabi ya togace shi ya zauna jagorantar sallah ga mutane amma suka ce da shi amma ƙarara annabi ya ce abubakar ya tsaya ya rika sallah inda da abubakar na ganin wannan ba ma fa sai an yi wani dogon bayani ba an naɗa rundunan nan kwana uku annabi ya kwanta rashin lafiya ita kuma rundunan an naɗa ta yau aka ce a fita kwana uku suka tafi bayan gari kuna fahimtar wannan to kenan wa ke yin sallan ana can ana motsa jiki ana training kuma yana sallah cikin gari jama'a kuna fahimtar wannan da kyau wannan ba zai taɓa yiwuwa ba dama ba shi a ciki shi yana gari waɗannan sojoji kuma suna bayan gari umar ma na bayan gari shi yasa sanda labari ya iske usama ga abin da yake faruwa tare da umar da usama da abu ubaida suka shigo cikin gari ba mu karanta ba shi kuma abubakar yana nena mutane limancin sallah ibn kathir ya faɗi wannan a cikin littafin albidaya wani haya a jizi na shida shafi na ɗari uku da takwas ko za abin da zai taimake ku ne ɗalibin ilimi ko yanzu in ma iya zuwa ya kwanta bacci to gobe ba zai yada ya karatun gobe ba har sai ya binciki littafin albidaya wani haya ai ga ta nan sai ya ɗauko fatowar bari ya dubo wancan maganin da aka ce ga ai ga ta nan sai ya ɗauko siyar alamin nubala ai ga ta nan tabaqat na ibnu sa'ad in ka zo office ina zan baka tarihu tabari in ka zo office ina zan baka magazi na waqidi in ka zo shi ma zan baka anan labarari na masallaci ne waɗannan ne kawai ba su jama'a mun gane sai ka je sai ka buga karanta in ka karanta ka kiyaye in kana da bukatun photocopy sai ka yi ana nan in ka zama malami ko kuma aka ce wani ɗan shiya zai zuwa maka ƙarya kai da kanka za ka yi rugurugu da shi ina fata mun gano wannan da kyau domin bayan da ka karanta a nan to kuma inda aka ce ga karatun inda yake asali ka ɗauko shi ma ka karanta ɗalibin ilimi bai barin in an ba shi reference bai ji ya duba ba kun gano wannan da kyau zai je zai duba ya gani ko so da littafan ko kasan daɗinsu sa da sauƙin karatu domin tarihi ne Allah shiryar da mu mala ya ce wa ƙadaje zama shekul islam ibn taimiyya rahimahullah بأن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة شيكو ابن تيمية كيس يتي كي أبو بكر بيرغة شنوان نرندنا ونقل اتفاق أهل العلم عليه kuma yace duk malamai masana sun tabbatar da haka kuma sun yi ittifaki a kai amma ku ji wancan zindikin yadda ya zo ya ce wai da abubakar da umar a ciki annabi na rasuwa sai suka bi suka zuki kai da allah kaddari akwai abubakar ɗin a ciki kaddara haka yau sai aka naɗa shi aka ce kuma shine khalifa sai kuma ya tafi yaƙi kuma a lokacin ga fitinan 'yan ridda ga fitinan 'yan zakka ga fitinan yahudawa da munafukai da sauran arna da ke son kawo madina hari kaddare yana ciki sai ya janye jikin shi sai ya tafi waɗannan cewa za su yi ka gani an ban mai gari bai cancanta ba ya tafi ya sa gari cikin haɗari matsoraci ne kaza kaza ba ka za su yi ba to kuma ma tun asali ma ba ma wa ciki قال يتي وابو بكر لم يكن في جيش اسامه باتفاق اهل العلم ابن تيميه yace abubakar bai cikin su duk malamai masana sun tabbatar da haka ba yan harbatu mati irin su tijani as-samawi ba lakin ruwaya anna umara kana fi ruwayoyi sun zo sun tabbatar umar na cikin su wa kana umaru kharijan ma usama shi umar ya fita tare da usama لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له في المقام عنده لحاجته إليه سيدي أبو بكر يرو قنشوا أبرمي عمر يزونا تارد شي سبو دينا دو تبقاتا تمسمم أوجن شي عمر دن فأذن له سي أسامة يبا عمر إذن يشي يزونا wannan ka karanta min hajji sunna a jiz'i na shida shafi na ɗari uku da sha tara وقال في موضع آخر في الرد على الرافضي أون وجه ابن تيمية ديزو ينام ناشد شيئا أن ديكي مرد كنسا أنا دكتور الرحيلي ينام تجانا السماوي رديني shi kuma ibn taimiya a cikin nashi raddin shi ma yana ma nashi ɗan shi'an raddi ne kun gano wannan da kyau ko? a zamanin ibn taimiyya ne aka samu wani sarkin gargajiya ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya to da ya mata wannan sakin a musulunci in mutum ya ganganci irin wannan ana mai da matan a matsayin saki ɗaya ne haka ya zo a cikin ruwayan sahihu muslim ruwayan ibn abbas cewa sake a zamanin manzan Allah shekaru biyu zamanin abubakar da shekaru biyu ko uku na zamanin umar in mutum ya sake uku a kalma ɗaya ana mai da shi sake ɗaya ne to sai zama mutane suna yawaita wannan gangancin a zamanin umar sai ke cewa da a ce za a zartar masu da sakin baki ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko? kawai da shi kenan da ya fi ya yi wannan jawabi a masallaci ne a cikin gayya malam yi da ya wannan jawabin wannan abin ya tada hankalin jama'a domin gaba ɗaya jama'a sai suka tashi akan matsalar umar abin da ya faɗi kenan mun fahimci wannan da kyau ko? sabai a ƙarƙashin jagoranci abu musa suka je suka ce su ba su yadda da wannan maganar umar ba umar ya ce a'a ai da ma ba yanke hukunci ba ne ya dai su ya zama haka ne suka ce a'a to sai ce duk wanda ya kuskure ya saki uku a kalma ɗaya za a mai bulala suka ce sun yadda iyakan maganin kenan wannan karatun ka karanta littafin ighasatul hafan yana na ibn al-qayyim ya faɗa to ana nan wannan sarki sai haka sai tambayi malaman mazhabi sai suka ce ina hatta tunki hazaujan gayar wace matan sarkin to a shi'a saki uku a kalma ɗaya bid'a ne sakin ko ɗaya ma biyu ba ana zaune kawai sai a ibnul mutahhir ya ji labari sai ya tafi fada sai je ba sarki labarin abin da ya faru cewa wannan abin naka to muna da warakan shi yi ma sarki bayani sarki ya gamsu sarki ya da matan shi to sai kori malaman fada duka ‘yan wancan mazabin shafi'iya sai mai gurbinsu da wannan ɗan shi'an to shi ɗan shi'an sai rubuta mai littafi mai suna a miftahul karama fi fiƙihil imama littafin bai wuce wannan ba bai wuce wannan ba littafin in ma ya kai a ciki ya ci mutuncin sahabbai fiye da diyan da kake zato to su kuma waɗancan malaman mashirmanta sai suka ɗauko littafin sai suka sheko suka ce mai kuma abin da ya faɗa ya ci mutuncin sunna shine ibnu taymiya ce ko kawo shine ibnu taymiya ya mai raddi kun ga raddin ibnu taymiyan nan wannan gashi mujalladi tara ake buga shi wannan an matse shi ne a cikin mujalladi hudu jiz'i takwas منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية ابن تيمية كنا ابن المطهر ابن تيمية يبيه موانا ربطق الرد يرى غرغجيش tsab. to shine shi ibn da yake cewa ibn taymiya ya koma yana magana dangane da raddi ga ɗan shi'an to karkace tijjani as-samawi nashi ɗan shi'an yake magana shi ne ibinul mutahiyar shi ma ya yi irin nashi ka tobarin shi ne ibinul timiya yake mai raddi ta ce wa ƙala fi maudi'in akhar fi raddi alar rafiri wa amma ƙaunuhu innahu ammar usama alal jesh alladhi fihim abubakarin wa umar cewa annabi ya naɗa runduna na yaƙi wanda har abubakar da umar suna ciki sai ce famin alkazibin lazi ya arifuhu mallahu adna ma'arifatin bil hadis wannan ƙarya ne wanda wanda yake ɗan ƙaramin ilimin hadisi zai gano ƙaryan maganin ƙarara fa inna ababakarin domin shi sayidina abubakar lam yakun fi zalikal jaysh bai cikin wannan rundunar kwata-kwata bal kana yastakhlifuhu fi salah min hina maradihi ila an mata shi ne wakilin annabi wajen gudanar da sallah tun da annabi ya kwanta rashin lafiya har ya mutu usama kadarawa annahu a kadar raya qabla maradihi shi usama kafin annabi ya kwanta rashin lafiya ya kulla mai tuta summa lamma marida amara ababakar an yusalli bin nas fa salla bihim shi kuma abubakar lokacin da annabi ya fara rashin lafiya sai aka naɗa shi ne jagoran sallah ga mutane ila an matan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa rasuwan annabi falam yuqaddir annahu umira falau quddira mala ce qaddara ma annahu umira bil khuruj ma usama qabla al maradi an ce abubakar ya shiga rundunar su je tare da usama lakana amruhu bis salati tilka al mudda to zai zama wannan umarnin da kuma aka bashi na baya ku gano wannan nake ku cewa ya tsaya ya rika mutane sallah ma iznihi li usama an yusafira fi maradihi tare da kuma ya ba usama iznin ya tafiya cikin rashin lafiyar shi kuma a daidai wannan lokacin kuma ya ci abubakar ya tsaya mujiban lin nasr imratu usama anhu wannan yana soki cewa an nada usama kuma ya jagorance shi jama'a mun gano wannan nake ku wannan umarni na biyu ya soke wancan umarni na farkon fa kaifa idza lam yu'ammar alayhi usama bi halin in kuma misali dama tun asali ma hakan bai faru ba to ya ake kawowa ciwon ya faru kuna fahimtar wannan da kyau ko dazu muke tattauna da wani dan uwa ya kawo wani misali irin wannan mai dadin ji aikin gayya za su yi suna fitar da hanyar ruwa sai wani babban mutum sai ya zo kasantuwan waɗanda suke aikin yana jin haushinsu sai ya aiko ya ce su daina aikin har sun tsaya sai sarkin garin shi kuma da ya zo aka ce wani ne ya tsaye da aiki sai ce ku ci gaba sai aka koma aka ce mun can babban mutum ai ba a tsaye da aiki ba sai ya dawo a fusace ba na ce ku tsaye da aiki ba sai suka ce wallahi mun tsayar amma bayan tsaidawa da ka ba mu umarni mu tsaya ne sai wani umarnin ya zo kuma cewa mu ci gaba kuna fahimtar wannan ya ce umarnin wasa ya ce umarnin mai garin yanzu misali kaddara an sa abubakar a cikin rundunar usama wanda ba a sa shi ba fa ƙarya ne yake ƙarya ne kwata-kwata ba a sa shi ba mala ya ce kaddara sallamna taslimul jadali mu miƙa wuya don a bar jayayya ya ce sai annabi kuma ya ce ka tsaya dama wa ya sa shi a ciki annabi usama ya isa ya sa abubakar amma wa ya sa shi annabi ne sai kuma annabin da kanshi sai ya ce tsaya ka riƙa mutane sallah ne abin zargi ga abubakar ballantana ma tun asali ba shi a ciki shi sa ku koma baya ku binciki tarihin can a yaushe ne aka naɗa rundunan kwana nawa da naɗa rundunar kuma Usama ya dawo ya roƙi cewa a mai jinkiri kare fita saboda rashin lafiyar manzan Allah an yi wannan ko ba yi ba to kuma kalli irin waɗannan abubuwan da mutanen suke faɗi sai mun zo gobe da izinin Allah za ku jima wasu bayanan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum